babu bayani ajril hakimi ga wani idan littafi na hitar alhassu ala hifzil ilm wa zikir kibar al-huffaz na ibn al-jawzi ya kamata a tura muku shi na'am
Wa- ina ganin wanda ya magana kariya ya kai ya ce maka bai so littafin ba shi yasa zai faɗi mutai
babu
na eh a bai shahi ba hala aure wani hali ne daban malam a fa haka mai karatu ai shi wannan daban ne ka zo ba dalili shi aka magana amma ne ma aure ya dalili ne don za ka aure ta abokiyar zama ce har abada ba laihi kai ma a bincike ka wanda za ka bincike ta ka ita ma abin wayanta su bincike ka kowane haka za a yi
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإ- وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر amma akwai ala ta ishtihadi sai in kana da ita hawa hawa ce nan hakim la ya'ani mai hukunci duk wanda yayi wani kokari ga wata matsala ko bincike ya iyaka bincike ne to in ya dace yana da ladabi haka ma alƙalai haka ma duk wani shugaba wanda bai sa son ransa ba iyakar ƙoƙarinsa duka don haka wannan babu buɗe yake kana wa ajma'al muslimuna ala anna hadha alhadith fi hakimin alim ahalul lil hukm ya zama hakimi ne wanda zai yi kawai gidanka ko eh, makarantarka ko dai duk haka masani kuma wanda yake ali ga ga wannan hukunci na'am قال وحدثنا عليكم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عليكم.
عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في أق... وزاد في أقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن أبو- أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو أسامة عن أبي هريرة ah salama dai أبي س... أبو سلمة عن أبي هريرة قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي هاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد الإسن... بالإسنادين بالإسنادين جميعا me kace na'am ko yanzu dai an ka kamo wannan wannan kalmar nan ba ba ta dama dace ba gaskiya yanzu ni ne ka gani yan shekarun ga an ka dauke wannan mugun dabi'a ni ruwan ka da ishtihari ya gida ya iyali gaskiya ji ina ganin kalmar na ya ishtihari yanzu shekarun ga sun ta shigo koko eh ko ya jihadi ya ishtihari ya sami sai in ce mutum babu ko bai kamata sai ka tambaye mutum ka walata shi sai ya ce maka akau akwai ishtihadi wannan taskiya ce zaka sai maka ne zaka yan wadu Allah ku daina irin ya ishtihadin nan kuma ku hana mutane waga sabuwar eh, bid'a da an ka dauko ha ya zaka tambaye mutum ya ishtihadi abin da aka sani ya gida ya jama'a ya lokaci to Allah ya kasa shi ke za a wuce to mi wani aka nihi to me ya tambaya kai a kokari to ah gaba gaba gaba ai ku kai ustazai ya aka ce mu haka nan gane ha galibi ustazai ya aka ce mu haka nan ha shin ya za ka ce ka ce alhamdulillah ba daidai ba ne tambaya asalin tana cikin wannan kawai da dan uwa ishara tambayoyi ga abin da ba bukata
malam sadda mai cewa ka cewa bai ji gare ne wani ijtihadi na haka wa addini haka shi ma sadda wanda bai amsa wani a wannan magana kace wata yi babu karahati babu karahati qada'il qadi wa huwa ba ghadban kasan da ya bari ka kasan gyara قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاد بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان don mai tufa ya ishara ga wannan waɗanda hadisan ne ka nuna cewa kada alƙali ya kunshi tsakanin ba ma alƙali ba, duk wanda ka hukunci ka doka sai cikin kotu ko da mutane biyu ne za ka yi hukunci kaka musu hukunci ‘ya'yanka ne almajiranka ne kaka yi wani hukunci kana hushi don ba ka cikin yanayi da ya dace ga wannan قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال wannan kaga أخبرنا abubakar rasha هشيم yamma dan ɗansa da anka ba shi alƙalanci na Mijistan Mijis- abin Mijistan.
Mijistan garin su Abu Dawud Mm.
قال وحدثنا ويحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم Mijistan حا bane قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي كلاهما عن شعبه حا قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا سل... قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن مالك بن عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة باب نقد الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ko da an kulla abu in ya zamanto ba dilanto walwalalle ne ana walwale malamai na alƙalai suna faɗi cewa na ji malam na faɗi wanga da yawa malam abokar gumi cewa ba a tadda hukunci alƙali sai in hukunci ne ya yi ci karo da wani abu da yake na shari'a to nan kan za a walwale hukuncinsa kuma la abin nan fadi to irin wannan ne in hukunci ya ci karo da shari'a karara to wannan sai a walwale wannan hukunci sannan da kuma raddi muhdasatul umur wanda yake shine aka ta fama tashi nan amma nan ana nufin fiddini aluri muhdasatul umur fiddin a cikin addini ita bid'a babu ba a yadda cikin addini ba, amma an yadda daga rayuwa yanzu bidiyoyin gashi nan lantarki ga su malam mamar suna ta kokari duk bid'a ce amma ba ta addini ba kwarai kuma shi gaba ga jirgin sama gami duk waɗannan bidiyoyi ne ga duniya shi gaba ne ya kamata musulmai shiga gaba a tura shi ne suka shiga mu suna mana shigantaka suna mana da suka so amma ga addini to shine aka mu a warari saboda addini ya kammala alayma akmaltu lakum dinakum gashi nan na'am قال حدثنا أبو جعفر محمد محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال ai وحدثنا إسحاق- mardudun shi abin gani akan abin ai mardud bi ma'ana batilun gairu mu'taddin bi shine waɗanda suka dogara da man kai na bace na aw- saki a cikin abin nan qala nawawi hadha alhadith qa'idatun azimatun min qawaid alislam wa min jawami' kalmihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi radd albid'a wa mukhtara'at na'am قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن آ- آ- إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عم- عمرو قال وحدثنا عبد الله عبد الله بن جعفر الزهري عن سعيد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
kaga nan saboda wasiyar da yayi yayi zalunci ciki shi yasa Aisha ce bata yi ba Qadi iya ya ce a hukumul wasiya antum fazu alama awsamihil mayyit illa an yadura zalika bi baqiyati warasa fi sulusihim wa hadhihi wasiya lam tunfas alama awsamihil mayyit don bayi saboda shine asalin da Aisha ta kawo ga lafazi man amila amala laysa alaihi amrun fa rad saboda abin da yayi na wasiyar bata yi ba
babu bayanin khairi shuhudi wanga musulun ya kaɗe ta da ruwaya man amila wa alaikum salam ina jin ka to wannan da sauki kuma yanzu kuma kai har yanzu din ma an gani sai a ce maka ya ibada shi ma ana haka ne yanzu ya ibada shi da ka son ma in ce ba iya ishihadi ba da ni wanga ma shi ya hida muwata a ganka a ce ya ibada ba ma cikin azumi ba ha eh ba ita ka kaga mutum wani tana cewa ya ibada ni shi rika son in ce dazu ne ya ishihadi don wannan ishihadi yana sauki amma ya ibada dan ganka ce ya ibada Eh, ya, ya, ah, shi ya yi misali mausumi don an san duk ibada ce aka yi, yana da sauƙi da azumi, amma irin yanzu kawai haka nan. To, ce ma zai yi ba ma tambaya ma kake. Kaji yi, an shigo da wannan, wallahi duk jitalan ne, ai daga nan ne an ka shigo da wannan. Ah, to kai kayo da haka so wani bai yi wani haka so? Ah, kai wacce ma ka ce mai ya ibada shi ko ya ce ya so annabi wallahi haka su kai wallahi an kai haka shi nika son haɗi tun da zai ibadan nan ni ya haida mu wata
karmakalla kamar bangaren azumi ba nau'i bane na ci gaba can da ana ya kishirwa yanzu aka dan baka gane ba abin da nika na fahimci a lokacin mausumin abu kowa na yi wannan ba matsala ba ce ya ibada azumi shi alhamdulillah wannan kowa na yi kuma abu ne wanda duk al'umma bayyana yake amma yanzu yanzu yanzu azumi ya kai ko haji akai yace ya ibada wace ibada to yace ya yi duka ibada to me ya tambaya ta gari tunda asali boye abubuwa shi ya waje sai inda aka bayyana su
babu bayani khairi shuhudi قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يأتي بشهادته قبل أن يسألها باب بيان wannan ya اختلاف zo da المجتهدين zai zo can kuma sukar yashhaduna wala yastashhad yashhad yastashhadun hadisan biyu sai suka zahiri ne akwai ta'arudi sai dai babu irin wanga na harko cewa khairu shuhada azati bi shahadi qabla an yus'alha idan shi wannan da ya ba ya kawo shaidun bai san ya san da shi ba za ta unhwanai to shine wanga hadisi wanga ko na cewa za a samu ƙarshen duniya suna shaidu ba a neme shaidu ba wanda ya san da kai ya san da kai bai kira ka ba ka taho ka kawo kanka to shine shine haka malamai suka jami tsakanin hadisan biyu Na'am.
باب بيان باب بيان الاختلاف باب بيان اختلاف المجتهدين قال حدثني قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابه قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك آه، فت بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما bainakuma فقالت الصغرى لا يرحمك الله فهو ابنها فقضى به للصغرى قال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسك إن, سم إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص عن ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزنادي بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء wannan ya faru ba so ɗaya ba ba su bi alkurani ya haɗa mana abin da faru tsakanin suleiman wa fahamna ha suleiman wa kullan atina حكما وعلما don haka wannan alkurani ya faɗa kuma ga yanin sunna kuma ba wuri ɗaya ba ya faru ga sunna tsakanin shi annabi suleiman da mahaifinsa dawud wanga yana cikin abin da ya faru cewa wannan mata biyu sun ta karama da babba kyarkeci ya ce dan su guda alhali na babban ne an ka zo an kai ta abin ga suleiman na yaro ya ce a kawo ka wannan ya ce kaga saɓani ishtihadi saboda shi babansa dawud ya ba ita babbar ce kai tsaye to da ya zo da an ka sake sai ya sake ishtihadi shi Sa- suleiman kuma ya tabbata nashi shi ya zama sawaba ba ka kama wani kuma tsakanin dawa da suleiman
إذا a'a ba ƙul'ani ba kuna lahiya ai na ce fafa hamna suleiman ko ba na ba da an sa ga wani kadiyar kayan gona da aka canye can ai ita ce ta ƙul'ani hoto ko na'am to To, to ita cikin ce- sunna ai cikin sunna muke akwai wace bancin wagga dabbobi cikin qur'ani ke wallahi ya muke eh
na'am
باب استهباب إصلاح الحاكم بين الخصمين قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه Qur'ani.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتغ منك الذهب ولم أبتع منك الذهب فقال الذي اشترى الأرض إنما بئتك الأرض وما فيها قال فتهاكما إلى رجل فقال الذي تهاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكه الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا
talabijin din ku wasal na ga suna wannan shiri wai wasal ta samu matsala ai kana yi wani bangare na ga suna shirin wanga matsalar Don gari.
eh na wanga hadisi cikin wasal na'am suna kawo shirin ha zo kotu ga wanga an yi kaza duk gashi Allah wannan a cikin abubuwan da manzon rahama ne ka waɗi na kissoshin bani Isra'il ba zamanin manzon rahama ya faru ba kissa ce ta lokacin zamanin bani Isra'il kaga shi irin wannan rayuwa to ina ganin mu da yanzu kam sai addu'a in dai dukiya ce to kak- kakka ce kakka tsarkake kowa annabi sallallahu na cewa garwa tirmizi hadisi ne hasan ya ana zama sahihi cewa li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal wata rana annabi ya rika zina da azurfa yace waɗanda suka halaka waɗanda aka barin ku su za su halaka ku to kaji babbar fitinar al'umma manzo rama yanzu manzo rama almal yasa ɗalibi mai hankali ya nisanci duk abubuwan da zai kai shi in ba kasuwanci zai yi da abubuwa ba yanzu yana komawa ruwa almajirin ce na bi shanu sani ko ko ya shiga da shi da addini kaji wani bala'i shi da addini akalu biddini kwarai Allah ka tsare mu
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة tsintuwa قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرفها فقال اعرف إفاسها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ita jikar da ɗa- ɗaurin da aka yi canda da jikar kuɗi da kuka ji ana faɗi an yi ta canda da kalar jikar da wadda aka ɗaurin bakinta su ne ya- ka kiyaye suka a- don wani ya zutun ba ka tambaya ya jikar ka take kalar ta ya ɗaurin ta yake
نعم قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وهذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قال يحيى أحسب قراءة إفاسها قال وحدثنا يحيى بن بالعين.
أيوب وقتيبة بن حجر قال قال ابن حجر قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وقاءها وإفاسها ثم استنفق بها فإن, شاء فإn جاء ربها in فأدها bayan إليه sana ba wanda ya zo to ka ci gaba da unwani da kuɗi in daga baya ya mai ita ya zo sai ka ba shi kuɗi ne Ƙaramin abu da babba sai an shekara.
a zai zo Na'am.
zai zo abinda bai ta karya ba kawar da bino guda ko kadaga shi tana nan
Sai ne rabe.
amma dai ba ba cika ba ake
abinda bai ta karya karya ba haka wannan ba a cigiyarsa
فقال يا رسول الله فضالة don الغنم hadisin hassan da ya canci da bino ya ɗauka zai ci annabi ya ci ka ka ka ya ce yana tsoro ya zama na sadaka na yi naira naira ɗari ba kuɗi ba ne da wai cike shekara guda
to ɗari ni ga wata mana eh ko dokar daji shi ka ganta ban gane ko na hali Hmm. Eh in ka ga wannan masalha ba laifi amma abin da aka nuhi ba ka mallakar ta shine maqsudi in ka yi wannan a santa eh فقال يا رسول tsarin canka da yake yanzu duk birni kace malam ƙauyuka can da aka kiwa irin can larabawa za a ga raƙumma cikin dokar daji to tana iya cin ciyawa tana iya zuwa inda ruwa ta sha ka ga ba wani abu amma tunkiya ko akuya halaka za ta yi ko kerkeci ya can yi an ka ce ko ta ka ce koko ta dan wanka koko ta shi kerkeci alaikum salam na a turo mai kudi transfer a yi kuskuren transfer kai maza ka mai na
a ita ce wancan ta ita ce wancan ka yi kokari dai ka hita wannan bala'i duk wanda za ka yi ka tai da kanka ka mayar da kudin kakace ka yi dan kurma
ta ko ba albashi ma na Eh.
aka wannan Ba ta ne.
ko albashi da na kirkici bai da tsoron wannan da Allah ku yi mana korewa shi ta Allah Za a waske shi.
نعم نعم حديث جدا نعم ga haka ka magana an kai kuskure kai yanzu abin da annan za ta malam kai an kai ma kuskuren kudin ka an ka sa ga wani ya za ka ji a to ka auna wani ya yi kuskure bai ci kudin su yau ka bi da ba an ka turo ma ka san ba naka ba ne to ka jace ka je banki sai ka yi magana sai a ɗaya kudin ka huta To فقال kaji يا ya kuma.
رسول الله Kuma in ta ci kuɗi, in mutum ya ci kuɗi ana ya kama shi.
kuma da tabbata kawai ana zama ka nan gane albashi sai da kuskure a turuma albashin da ba naka ba wanda yana hukuma turuma na na watan nan naka to wasu su- sai mutum kawai ce
To ya ce baka wuta albashi ko nawa an ka bashi ba ba bashi an suna bane.
gane in suna gane kuma mutum na shan wahala don Ai mala albashi bashi. Kawai ka ɗeba a mangana sai ya koma bashi. Ai kwarai mala.
ba da mutum ya tsinci waya a yi a yi ya bada ana iya cewa ya sati A sata daban tsintuwa daban. Tsintuwa ba sata ba.
wai kamar in Tare shi tare karin jihar Hausa.
da ya ki bada awa ba da sai ki baya wa ke tsinka an yi an yi bada kuma an gane a ya zama sata ne ya zama ba sata ba ya zama yaudara da ha'inci wannan shakar wani yana Dore.
koran jama'a da ashe santa ke yi tare da wasu abubuwa a wasu wasu ko ba su wasu akwai wanga matsalar kai malam da wani ne shikenan ya ga Allah ya bashi zai jin tasiri
cewa ma ya Allah dai bana abin da ce haka yi ce
aka ce haji haji Allah ya bashi Kai, shi yan kaya ne sun kaɓa ce wani ya ɗoka shi ma ya zai ciya akwai wanda ma ya ce ni na taimakawa ne mu tsala ka wuri ka zaka zo ka dauka
to ya yi ƙoƙari ko da ya yi wannan
yayin ya ce ba zai ba shi ba wai eh wai ya yi ƙoƙari ashe
فقال يا رسول الله فذالة الغنم قال خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فذالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها هذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها قال وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها kai yin wani da ita ka ciyar da قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم العودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى mun ji المنبري abi- rabi'atu na abin nan rabi'atu na ra'ayi shi malamin malik
قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فحمار وجهه ووجنته وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك ta zama ajiya wurinka har lokacin da ya zo قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبئي ma'ana ajiya أنه fi سمع wujubud diman أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة عن اللقطة عن اللقطة الذهب أو الورد فقال اعرفها فقال اعرف وكاءها وإفاسها ثم عرفها سنة فإن لم يعرف فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن akwai وديعة ruwaya عندك sanataini amma wahami ne sana din da shine mahfuz فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها هذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هل- هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرعي بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبئث أن يزيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه وقتص الحديث بنحو حديثهم yakuru وزاد فإن جاء صاحبها فعرف حديثي.
إفاسها وعددها ووكاءها فعاطها إياه وإلا فهي لك قال وحدثني أبو طاهر أحمد أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم فإن لم تعترف فاعرف إفاسها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه قال وحدثني إسحاق kaga بن za ka منصور shirmen ah, hausawa da ka ganin eh, tsintuwa wai Allah na san in Allah na san mutum tsintuwa ya ka bashi ka ji wanka magana banza haka suka ce ta jahilai ne ka ga hausa ba ta yi ba
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف إفاسها ووكاءها وعددها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد أنا وزيد بن سوحان وسليمان بن ربيعة غازيين فوجدت فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأتيت علي قال فأبيت عليهما فلما رجعنا إلى غزاتنا قضي لي قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما فقال إني وجدت سرة فيها مئة دي فيها مئة ana دي jika kuɗi su ce sura فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها ثم لم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها و... و- ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد ya shakka قال وحدثني abinda nan shi sai ce, w- wannan na batun eh, ta- abinda ya shahi in ka ka samu abu shi da shekara ka aji ba na kai unhwani da shi saboda ya kasance ya baka dama kai unhwani da shi na mace abin da kasance ba ta yi نعم قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل قال- أو أخبر أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان وسليمان بن ربيعة فوجدت صوتا وقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما عرفها عاما واحدا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن wannan العامش shine mahfuz قال وحدثنا Amin أبو wahida aka aka ci giya. Ihe abin da sai in ce ya hina ya dawo man cewa tarihi ana yin shi a makin ijtima'in nas inda mutane ka taruwa nan za ka te ka sanar yanzu kamar gidan rediyo ko talabijin kada ya ba da sanarwa don yanzu ana bi to can da da babu irin su kamar majami'a masallatai manya gehe ka sanar ko kasuwa to nan wuraren ne za ka ci arifi in kai har shekara ba wanda ya ce in nema to shi ne aka shiga unwani sai ka aje alamomin da ko da wani ya zo bayan lokaci sai ka biya shi to don haka ma wata yanzu da za a yi na na'am Eh, a jami ka kai ta ga wurare mu yanzu kuma samfara akwai hukumar zakka da katin shi dabba sai ka kai musu su za su ba da sanawa gane ana cikin rediyo in babu sai a sai sai a sa cikin wakafi haka akai na wane
in dabba shi in ka ne ma in dabba ka magana ko dabba ko amma kuɗi ba ne suka yi za su kaga in ka so kana ai nema biya eh wani shi yana magana eh Hmm. Ban gane. Ya huta. dama bai so misali ya kai ma hukumar zakka ko da waƙafi tun da akwai su sai su su abin shirya amma in kana ganin kana iya shirya sai ka yi don in daga baya kana da bukatar sai ka yi umarni da su in bai ba ka gane su Allah ta man.
na'am Su yanzu ita eh na'am cewa wa- wanda ya yadda wasu kuɗi ya taho sai a ba da namba yanzu sai ka ba da nambar ka ko wuri wanda ya sayar da kuɗi wa- wa- a- a- kwanukan ga misali wuri kaza a ba wuri kaza ba kana ce wuri ba wani kaza kuɗin ba mana a da wuri kaza akwai hadari wurin da sun kama wurare kaza dai sai dai ka gami kashe daga misali nan harkon masallacin juma'a zuwa a hita funtuwa Eh, rawa- eh, to kaga sai an huta ko kan titin kaza.
ko akan titi amma wannan ko an faɗi wurin wanda ba nashi na ba da ke- dai ya faɗin ko nawa ne da ke da faɗi Da gasa fa in ya dace. Yawwa. Ya ka gudu.
eh A gasa a dace.
eh da wai aiha a ka aje kai kai ka sani kai mai wanda kai tsintuwar in ya taho wanda ya da'awar tashi ce sai ka ce ya jikar take ya bakin daurin yake shi ne kai za ka kiyayewa ba shi ba
Allah ta man.
Na'am.
Ta arifi.
eh Sannan wai shi na wai ba ibada ba ce.
ibada ce amma ibada na hana ka samu abu in ka nemi haƙƙinka za ta malam
dabba ai Kamar ake shekara gudu yanke nan.
shekara ma tana iya cin kuɗin ta ga ya ce mafi babu har ya kuzu lukta wala da ha ta ji wata la ya kuzu haman la ya tsahiku shi ne kawo maganar yake cewa ga maganar nan ne ga yake cewa ba wajibi ba ne ma tana iya ganin abu haka hito batu ne zai zo nan ga babi nan na gaba na'am makka annabi ya ce ko ka kakace ka yi tarihi ko ka bar kudin ka wuce ga yana hadisi na gaba
Ƙala wa haddathana Qutaybah ga bin- yake cewa afwan Ah, fa qala qadi hadhihi riwaya fi ta'rif thalath sinin mahmulatu ala al-wara wa ziyadatu fadila babu lahi kai shekara guda wanda na kasan zai ka ƙara shekara biyu ka ƙara shekara uku don eh, wara'i tsantseni da wa- amma faƙar a jama'ar ulama alaktifa ibi ta'arifi sana Hmm.
amma duk malamai sun haɗu shekara guda ya isa amma ka ƙara shekara biyu ka ƙara shekara uku duk ba da yi ya isa wala yashtari ahadun ta'ribu salasa awam illa ma ruya an umaru na khadda wala allahu la yasbut anhu kun ji wannan na'am wannan misalin mutum na askan matsalar da ta canza hotel saudiya a mai shekuna a mai shekuna sai wani ya fakka ya ne sai ka fito mai da su kun ka koma hotel ɗin da an ko- an ka mai sheku sai ka bincike shi ba nashi na ba ka koma can kuma babu kowa wancan ɗaki sai ka kai inda ka ja ko ka ba hu- ma- ma- masu hotel su ka huta shi ya hima sauki ka kai musu bayani su sun san da aka kaiwa in ko ka sani kana ya kaiwa akwai hukumomi waɗanda kawai cintuwa ne da abin gannan makka suna nan wurare ba aikin da suka yi lewar na kuma saka a yamma gawa ga yana biyu tattal hajji me ka ce sai ya ba su gunki gunki suka jira to ya za ka ce sai an baka wani abu bai halatta wannan dabi'a akwai ta lalle kyautatawa ce ta zama kamar dole ba ba daidai bane ka ce ka tsinci abu wani ya ka ya zo ya ansa ka ci sai ya baka wani abu in dai ba kawai magana da mun kai ba wahalar ka amma haka kawai shine muka magana
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن العامش حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حا قال وحدثني محمد Wannan بن Sufyan حاتم sauri ne da kaga wake ya rawaito daga Sufyan to Sufyan sauri ne قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرق الرقي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن ابي انيسه ح قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهز بهذا بن الاسناد عقيل.
نحو حديث شعبة suka ne amma ya rawaito daga baban shi an abi aljaddi to isnadi ne hasan وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه وزاد سفيان في رواية وكيء وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها dukiyar ka ce
باب في لقطة الحاج shi ma lokutan hajj yana da hakamu daban ba saura ba ne shi a makka komi ba ka tsintowa ba ka tsinta kuɗi ba ka tsinta wata dabba komi ba ce in sai za ka sanar ga yanan
قال حدثنا أبو الط... قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال ح- قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبر قال أخبرني عمرو عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد العالى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها da wanda ya tara abin da ya ɓace ya ɓoye shi ma bata ce ne ina hausawa ga shi wanda ya tsinto ya ɓoye to ɓatacce ne sai in ya sanar a gani sannan wanda hadisi akwai wata ruwaya da cewa ya hana daga lokacin haji sai ga wanda zai sanar a alhamdulillah ga abubuwan da dai canza abin ya himuni wanda duk ya shi ta aikin haji ba wai tsintuwa ba yankan aljihu akai ana dawafi ko a yi sata handset cikin ƙohoyi za a hito cikin haramin makka amma alhamdulillah yan shekaru ga naga abin ya sauki ko saboda yanzu saboda ƙoƙarin ah, hukumar saudi allah ya saka musu alkhairi akwai wasu na'urora in kuna dawafi suna zanne ana kallon ku da mutum ya yi wannan ɓannan can sai a yi makin ɗinsa sai a faɗi sai a zo a kama shi akwai wasu matan baɗaɗu su wuce ma mata duk irin wannan suna abubuwa ne wallahi musta'an to amma irin matakin da aka ɗauka akwai wani babban mataki kuma na sata hansar da ya sauki a saudiya da saudiya sata hansar ta ɓaci to amma sai suka kawo ta doka duk masu sai da hansar duk wanda zai sai maka sai ya zo da kwali kwalin da a ciki da bayanat sannan ka sayi in ka yi ka saye ta gayanta to za a kama ka To wannan ya sauƙaƙa sata handset ƙwarai da a ce na a samu haka to da ya yi saboda abin ya ɓaci malam cikin masallaci cikin eh, ja- makabarta duk inda bai kamata ba wani aka gaya muna an yi rasuwa ya ɗauko gawa ashe yaro ya matso Allah ya taimaka ya kula da yaron ko da yaron ya- sai wuf ya ɗebe mai hasan sai ya kame shi ya ƙwace asidi na ya abin ga ka ce abu ya lalace ma shi yasa duk inda aka taron aka ce akwai hattara saboda wadda inda ba wai ma har taron taron addini an ka ce makabarta an an yi sata to ina ai abu ya ɓaci masallaci ma duk haka ake ita shi kurana ya ga wannan ta yi shi Allah ya sauka باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها wani ya ana mu wani waya ya ga mu wani bai dawo mai da shi ba to yana ga ya mance ne insha Allah zai dawo da ita wanda ya mance an hara mai waya bai abin da Allah ya dawo da ita don Allah na'am sai
باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل فينتقل طعامه إنما تخزن لهم دروع مواشيهم تخذ... إنما تخزن لهم دروع م- مواشيهم أطيمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حا قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا جميعا عن أيوب حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن عمية حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن عن- عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك باب الضيافة ونحوها باب هل حدثنا قتيبة بن نعم.
سعيد
ya inda yake ɗakin sa a buɗe ɗa- a- a- ka taska ce idan kuna son haka قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت سمعت أذناي وأبصرت Gurfa, عيناي shine gurfa, na faɗi shi can baya وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته وضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه sai ka ce ya ce kasuwa an kazo
وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يهل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ai Ka- sai ne قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو بكر عن الحنفية قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سيدنا المقبوري انه سمع ابا شريح الخزاعي يقول سمعت اذناي وبصر وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يهل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رحم قال أخبرنا الليث عن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا, فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم باب استهباب المو...
sai akwai halin ba
باب استهباب المعاسات بفضول المال وعليكم قال السلام.
حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا ابو الاشعث وعليكم عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحلته له على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل باب استهباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها me kace na'am kitab al-qita ai nau'i ne diyafa abin suna da alaka saboda duk abu ne wanda za a samu a ƙasa ai butta yawa na Ala- ka tare su Alaikum salam kuma kakkamance shi ah, musulun yana buɗe babin sosai duk abubuwa ne da aka ta'amuli ɗawainiya na kuɗi ko kaya ko wani abu kaga liyafa ma ai kaga harka abinci da za ka yi mabako da sauransu ka ji nau'in alaƙar lukɗa ɗin da shi saboda jami'in da ya haɗe abubuwa ne da aka yi ma mutane hidima Eh, na'am.
باب استهباب خلط الأزواج إذا قلت المواساة فيها قال حدثني أحمد بن يوسف الأودي قال حدثنا النضر عن ابن محمد اليما- اليمامي قال حدثنا إكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننهر بعض ظهرنا فأمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأح- لأحرزه لأحرزه Ni ɗan leƙa in ya in ƙididdige yawan abu.
لأحزره Mm.
لز...
Azrahu kam nan.
to ni ya so ya hade mashi لأحزره كمه فحزرته فربدت الأن... ف... كربدة الأنز ونهن أربع عشر أربع عشرة مئة
to ni wani na akalna hatta shabi'ina jami'a haka yake قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم هشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قده فتوضأنا كلنا ندغدغ ندغدقه دغدقة أربعة أربع عشرة مئة
Daga haka.
ندغفقه دغفقة أربع عشرة مئة ثم Ina قال subu ina zuba.
ثم ruwa جاء بعد tabban ذلك shadida.
ثمانية قالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء Akwai wata fa'ida can baya na ta cewa fa'in la yaf'alu fa khuzu minhu haqqud dayf allazi yanbaghi lahum. to shine akhadha lays da sun sa'ad al-misri wa ahmad bin hanbal bi zahirihi zahira hadisin kuka zo da musul ya baba ku ce da kari ku dibo ku abin nan ne wal jamhur hamaluhu ala al-mudarrib cha in ma za ka haka to in ka shiga tsakani kai ka zo sun hana maka abinci yin wa za ta kai ka sai ka ka abin nan ne ga ji daɗi. Na'am.
a yake ci gaba yake hakan ina kallon shi Ko da yami kai doka kai shige ha haramun ne wani. Shi a hukuncin su sun yi haramun.
wannan ya ce Bayan shi lokaci ya ne.
a ba a kira ba da yi ɗaya ɗaya Nawa nawa ne lokaci.
gab da lokacin kiran kitab da za a shiga Ni ban ga dabino ba ko an man shi da dabino jama'a. Wani Abubuwa ko ka kawo na shi daɗi. Na dabino shi ya ne.
wani shayi masa Amma magana dabino ya ne ko. A ba to ba ya shi kam. Eh? Shi ya ka ce? A yin lokaci bai bai a ci gaba da karatu gaskiya. Saura minti nawa yanzu ga kiran sallah. Ma to ba da yi sai musa.
yau ga ya challa da tsama
Ya yi.